وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a irin da watan Juma'a da Buda hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar Nasara kuma kamar ashirin da biyu da watan sha ɗaya watan Nuwamba kenan dubu biyu da ashirin da hudu. Mare da aka saba a rana irin wannan ta Juma'a muna karatu a cikin wannan littafi ko wannan littafi mai taken al-wuyuru wa ma yukra wa yudna minha tsaye da tsayarwa abinda aka karanta a ciki da kuma nauyin da aka hana ko aka haramta irin wannan bangare. wannan kuma shi ne darasi na ashirin da biyar inda za mu tashi a kan sabon fasali wanda yake da matuƙar muhimmanci ga al'umma da mutum ya san hukuncin saboda ya haɗu da mahalicin shi lafiya ya ba da taƙi fita fasulun wani fasalin kuma ihtikaru sila'i wal baba'i sayan kaya a boye mai jika a sai kaya a adana to ila karmu da amfani da kalmar koyewa a ce an samu guta sayan kaya a adana a tilahu su ne kayan da ake sawa farashi a kasuwa duk za ta gada ta ta mai farashi ya zama sila man fetur zai shiga ciki sila ne da sinadari ne abinci zai shiga ciki don kaya ne na aiki kaza da kaza har ya duka duk za su shiga har kayan gini za su shiga karfe na da kayan ababen hawa duk za su iya shiga da kayayyaki na gyara duk za su iya shiga cikin fila sai ke wani baba a aiki da sauran kaya na sayarwa da filan wanda jami'i ne na fila da baba dukkanin su kan ba da ma'ana ɗaya. Wannan taken da shi wannan malami ya kulla ko wannan gamayya ta malamai suka kulla kamar tana shinshiro ko tana tafiya ne zuwa ga matsayarsu a badin likita. Kamar suna faɗar matsayarsu ne cikin babin da suka kulla. Sun haɗu na alimamin Bukhari da yake cikin Bukhari fi tabiri ya wuce abuwa mai. malamai suna raba inda in kika sai ke shiga zuwa gidaje guda uku ma yadda rifi linkika ta ina ne haramcin in sai kaya in ajiye idan farashin su ya hau in fito da su in sayar in ci riba ta yaushe ne yake zama haram sannan a waɗannan kaya to shine sai malaman fada in suka rabu zuwa gida uku masu fahimtar farko suka ce wannan haramcin yana takaituwa ne a kayan abinci kawai duk kayan da ba na abinci ba don ka saya ka cika sosinka da shi ka adana sai da ya guguwar tsada ka fito da shi ba da damuwa saboda idan dai ba al'ummar ba ta fanta take ba in dai da abinci ka riƙe yadinka ka gama koyewa sai da ta fito da shi sai mu koma a nawayo da shadda da koya duk da ka gama koyewa gaba ɗaya za ka yi ta ƙararrawa mu kitse har sai ka fara sayarwa ‘yan baro ku biyo mu har abu gaba da fi bishiya mu ta yaya ce muke so kai kuma dole ƙarshe ɗan ka samu na ce ne amma ka ga abinci ba a mace haka sai abinci ba a mace haka ko wani ya zo ya sai kayan gyaran mashin ya ɓoye duk sai a koma keke. Radda ya fito da su ce an gano keken mata da daɗi. Shi ma ya kano ban a saya. To wannan ita ce fahimtar malamai kake da farko. Suka ce duk wanda ya sai kaya ya ɓoye kuma kayan suka zama na abinci ya yi da Amma in kayan ba na abinci ba ne ko ba na sinadarin abinci ba ne da ya haram ba. wannan ita ce fahimtar mazhabar shafi'iyya kuma ita ce fahimtar kaso mafi yawa na mazhabar hanabila ibn hanbal kenan sai masu fahimta ta biyu su ne suka ce duk kayan da al'umma ke da buƙatuwar shi kuma idan aka saya aka ɓoye al'ummar za ta shiga wani irin yanayi kuma za ta cikkata wannan kayan haramun ne a saya wani kuma wane ne da har fetur bai halatta ka saya ka kai rizabuwa ba alhaji a gidan mai babu ana wahala in ko kai haka to karka har da Allah kwanan gida ko kuma shawara shine inda dabara karka yi duka har da Allah daga nan har abada domin in ka hada akwai matsala ka kuma ba zai yiwu ba inda ba zai yiwu ba da an fara wahala ka fito ka sayar in ya wata sai ka sake saye sai ka ajiye har sabuwa wannan ita ce fahimtar malaman mazhabar malikiya a kan ta suke duk kayan da ɗan adam ke da buƙatuwar shi haramun ne wani ya saya ya boye kayan na tsada kuma al'umma na da buƙata kuma yake sayarwa har ma a wurin an dora wa gwamnati power an ba ta power ta ban ta umarce ka daga sayar idan ka ki ta ɗaure ka a ta fara maka bulala in ka ki ka ɗaure ka in ka duk ka jin wannan barazanar ta ba ka wajen kaki sai ma bulala ta ɗaure ka kaki ta yi bulala kaki ka je ka fasa soda ka sayar ka nemo akaunt ɗinka ka zuba ma kuɗin in ba ka so ka watsar a ciki sannan yan gwamnatin ta san me take sai ta kwace lasisinka daga nan a buga maka tambarin a tararin ɗan ƙasa. duk inda ka nemi wani garanto wani kiliyaran wani ba ta baka ba dan kai makiyin humanity ne makiyin yan kasa ne sai a bada lafiyar ga wani wannan ita ce fahimtar malaman mazhabar malikiya kuma ita ce fahimtar yan zahiriya yan zahiriya akan da nasu tsarara kawai sannan ita ce fahimtar abu yusuf daga cikin manya-manyan malaman mazhabar abu hanifa sannan wannan ita ce fahimtar muhammad ibn isma'il as-sana'ani mai subulun salam kuma ita ce fahimtar muhammad ibn ali ash-shawkani mai nailul autar mai fatul kabir mai addurarul bayyana wannan yanzu ka ga wannan fahimtar ta ji ƙarfi iskayen da ake da bukata duka sai aka koyi iskayen da ake ko ka koyi don ana an bukata ta taso al'umma ta matsu kawai ka fito shi ai ba ka da abin da za ka yi da kudin a to ka je bin wanda suke da hankali su baka shawara kada wani sai ce shi bai san me zai da su ba wannan sabon su gani ma irin ƙananan masu gudun nake ya zai barkodo dubu sha takwas takwas ya sayar ɗari da biyu kaga akwai riba gaskiya sai ce bai san me zai da kuɗin ba ka ce ba ba su shawara mana inda al'umma na so ka fito ne yanzu ka ga magani ya shiga ba shi magani ya koyi ba duk al'umma na da buƙatar magani abinci kayan mu'amala kayan miya da sauransu duk sun shiga fahimta ta uku su ne masu ra'ayin cewa abin da shari'a ta haramta shine abincin da ɗan adam ke ci duk abincin duk wani kaya in ba abincin ɗan adam ba ne ya halarta ka saya ka boye ko duniya na su su su karka siya to da kai za ka iya ci abincin awaki kaf na zafi ka boye sai watan jun ya ce ni dole sai ni amma da wannan bayan gargajiya ina ga wani karar ba zai lafiya da wasu ka'idoji ba wannan kuma ita ce fahimtar ‘yan kaɗan daga cikin malamin mazhabar hanabila. ‘Yan kaɗan, a ga yakan jumhur ga fata wanda suka tafi, su kuma nan ga ‘yan sararin ga yakin suka tafi. To shi wannan ne masu gamayyar littafin nan, in ka kalli waɗancan mazhabobin guda uku, mazhabar su aliman malik ya ɗauka, cewa in ka sila duk wani kaya da ake ɗagawa a sayar. wani ya zo ya tsaya saboda bukatar ɗan adam tara ta yi da abu to intikari ne ke shiga sai na yanzu duk wani kayan amfani kada ka saye shi ka ɓoye matukar akwai bukatuwa mai tsanani ko kuma ya sai halatta ka saya ka adana amma daga sadda bukatar al'umma ta taso kuma sai ka fito da shi sai ka siyarwa al'umma kaga a nan Najeriya lokacin Goodluck na gana ta waiwai ta ana suna shi ko shi ma na ta cewa ya dawo na ta cewa ya dawo kalmar man gyaɗa kaza taliya kaza ya san kai akwai zuwa sun da aka teje ka su za a yi mabambanta ka dawo to lokaci shi ya yi wani ƙoƙari wanda gwamnatin buhari ba ta alkinta ƙoƙarin ba ballantana wannan da ya zo kusan babu yankin da bai je ya yi mahaukatan so ba domin zuba abinci ta yadda da 'yan ƙasa sun shiga wani kunci za a maza a buɗe a fito da shi ya karya na 'yan kasuwa kar ka samu sauki yanzu ka iya cewa kan wannan so-so da ya gina gwamnati ta ba manya-manyan 'yan jari hujjar Najeriya haya duk kayan da gani ba na gwamnati ba ne an ba su haya ba wanda ya sai magana fata ma sai magana gwamnatin buhari ta fara daga kafa kila saboda adawa ai bai abin kirki ba bayan kuma tunani ne mai kyau tunani ne mai kyau yanzu america lita miliyan dubu nawa take da shi na mai a aji tatacce wanda tana fashi sun kasa yi suka ce ba za su siyar mata ba za a yi watanni ana amfani da shi a kasar america munan babu nan tashi buɗe sito ɗin iyaka a ce bayarsa mutum miliyan biyu da dubu ɗari shida ko tirela ashirin da biyar kano state mai mutum miliyan goma sha takwas ita ma tirela ashirin da biyar an basu magana suka cewa su ba da ba mutane suke kallo ba saboda an gama zaɓe yasa a kano aka lissafa kowane ba kano zai samu rabin gwangu na shinkafa tallafi daga gwamnati rabin gwamgo a bayar kan fada ka wani mudu kada ka iya kismatin sin tarje amma da an riga araba ba nan ma ka ya araba kuma ma mutum yana ashirin da biyar kuma wasu sun samu a da araba kuwa da ta zalika fasin da ya fi mai yadda zalika fasin gudun dariya ha man da sha. Daka wannan takin yana nuni ga haramcin a bayani a kan sayan kowane irin kaya na bukatuwar mutane a boye. Al-intikaru min al-hakri kalmar intikar yana daga an sabo kalmar ne daga al-hakru wal hakru fil lugha abin da ake ce ma hakru a harshen larabci iddafaru sa'ani adana abinci littarabusi mafi yawa bugun ya rubuta littarabusi kuskure ne littarabusi ne domin jiran tsadar shi wa ya tarabbasu na bikumun dawa'ir suna jiran bala'i ya auka mu to sai mutum ya saya sai ya adana jiran ya yi tsada kuma galibin mutum ya saya ya ajiye in dai ba na abincin gidan shi bane in ba na wani sha'ani bane da sai kullum yana bibiyar farashi da ya ji ya sauka kuma za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ya ji ya hau sai a lokacin za su fara waya sai a ƙara koyewa sai a ƙara koyewa a ƙara koyewa har sai abin ya kai wani wani irin mugun yanayi to daga nan sai sai su fito da shi sai kuma su same farashin da suka ga dama wannan duka yana nufi ga kular addini ga rayuwar ɗan adam kula da allon su kenan saboda abinci na da muhimmanci ya ka bashi da muhimmanci wa sahibuhu shi wanda ya sai kaya ya ɓoye sunan shi muftakirun mai ɓoye kaya kada ibn sida ibn sida ya ce wannan yana da littafai na duga masu ban sha'awa yana da wani kamus da ya ba shi suna al-mukhassis wa al-mukhassas kamus ne na musamman yadda suke ce mai shi mu'jamun ne mutahassil kawai ka dauki a yanzu a cikin littafin zai ce maka kitabul insan littafin da zai magana akan sassan cikin mutum sai ce maka babu ra'asi babin kai duk wata gaba a kai ya ambace ka sai ce maka babu libasani duk kayan ciki sai ya faɗi su haka yin dai sannan yana da yana da aiki ne na liƙe rabin ƙur'ani tun daga farko hakan a ƙarshen rawa irin daga farko hakan mujalladai ne ga sunan tari guda to sunan ɗaki ya yi kama da sunan tari da muku ya bada tsida Allah ya kawo yake da nisa eh dan tsida ne wannan ku ji a wancan ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara ɗari hudu da hamsin da takwas kamar su baki a karni na biyar biyar ke na haka yace al intikaru abin da ake cewa intikar jam'u ta'ani tattara abinci wa nahwihi da makamantan shi min ma yukadu daga cikin abin da ake ci wa kibasu da da da boye abincin da adana abincin intizara waqti da gana'ihi domin jiran lokacin da farashin shi zai wannan shine hakika na ittika kaga wanda ya saya in zaka yi zuwa kasuwa ka siyo abinci buhu ɗari amma na nene ne abincin iyalanka ne za ka yi siyo buhu ɗari aka tafiye kai a tsaye buhu ɗari ke isar ka a shekara ya ce baɗi na yi tunanin ba zan noma ba ne to buhu ɗari na bana ɗari na baɗi ɗari na baɗi wata in dai ba da niyyar ka fito da shi ka sayar ba ne sanda ya tsada ya halatta kai da yanzu dan iyalanka ne yin iyalanka za ka kare kuma kai ne awwalu mas'ulin akan amma in za ka sai ko buhu goma ne ka ajiye kana jiran ya muguwar tsada kuma ka kasa cika sharuɗa ka tafi dan daga cikin sharaɗin yin cika duk wanda zai sai amfani ko abinci ko kayan mu'amalar al'umma ya adana dan ya jira tsada to kada ya tsaya a kasuwar al'umma yanzu ba a yi ka je makarfi kiwa har ka sai ka sai masa rana ka iya tafiya china ka sai sai ka shigo da ita sai mata kiliyarin to ko ta kai buhu tiriliyan daya ya halatta shiga da ita so kaci ya halatta amma kar ka sai ta talakawa kar ka sai ta su haramun ne ka fasu ta rika gurgura ko da in ba irin ka farashin ba zai hau ba za ga ana control ɗinta a kasuwa maka zo ka siye buhu ɗari bakwai kasuwa ɗaya wancan sai ɗari bakwai wancan sai ɗari bakwai ko dan ashirin ko sai buhu dubu goma sha kasuwa ɗaya kafin za an kara ta karshen kaka wanda lokacin za ka fara wasa da jika sai ga tana korar jika ba kayan wasa ya ce wannan bai halatta ba aikin gwamnati ne da shi ko sai abin da ya kamata shi ko mai sai ya koyi to shi kuma sai amfani da ka'idojin addinin shi in gwamnati bata hana shi ba sai ya amfani yace wal hakaru wal hukaru jami'a mahtujara kalmar hakaru in ka sanya wa kafin fataha ya tashi daga intikar da ko hukaru shi abin da ake nufi mahtujara shi amfanin da aka koyi kaga alhakru koyewa muhtakirun wanda ya koyi alhakaru kayan da aka koyi ko ne a larabci an bashi tashi ma'anar da aka haka ibnu sida ya kawo wannan ma'anar a mujallin shi yace kana ibnu shumayl abu yu abu hasan ibnu shumayl ya ce wannan wani bajirin malami ne kwarai da gaske ya rasu sun hijira na da shekara ɗari biyu da uku sun hijira da shekara ɗari biyu da uku ya rasu bayan ya rasu da shekara ɗaya Ahmad ibn Hanbal ya a wannan al-Imam Shafi'i ya rasu suna ta senior al-Imam Shafi'i shi yasa daga cikin malamai akwai Isam ibn Urwa in ka bai wani ruwa kuma shi ya ruwaito hadisin nan da ya magana kan kusuri wanda yake shiga wajen Aisha sai sai zai jibo Aisha ya fatawa to yana cikin malamai akwai Shu'ba akwai Sulaiman ibn Muhran akwai Khalid ibn Ahmad al-Farahidi akwai Salama ibn Hammad ibn Salama wanda amma da ibnu salama malamin siboyi ne lokacin da siboyi ya zo daga garin su ne jan naran shi ya baro iran ne ko khorasan shi siboyi ne shi ba naran sai fito koyo ba shi ya fito ne ya koyi ilimin hadisi da ya zo hijaz aka tambaye ya ce to waye fasihin malamin hadisi aka ce mashi amma dubu da salama sai ta makarantar ya je gabatar da kan shi ya faɗa yadda ya fito ce yana so ya koya mai hadisi sai to ka'idar mu shi ne nan makarantar malami bai jan maka baki kai za ka ja baki yace ba matsala zai ci za a tabuka to shi ne da ya zo jan bakin sai yana sai ya kuskure a nahawu shi ne ya amma dai wani salama ya kira shi ya daba shi ya fara shi ya zahabu ta'allamin nahawa bai za ta annabta zuwa ne ka je ka koya na hawa har ka iya jan baki da wane za mu ci ka tada maka baki ko da baka ma'ana to wannan magana ta taba shi shine da yake ce duk duniya waye gwanin larabci aka ce kare sai daga makarantar ya tare to shine nan ya zama shi ne mafi kwarewar ɗaliban hali kawai da ya rayuwa ce ba ce mashi tsawo ba duk wannan gwagwarmayar ba yana da shekara talatin da kuɗi yanzu rage da talatin da hudu wanda bai wuce zan san su naya ba ko ba irin talatin da hudu an ce ma bakin ciki dabara aka shirya mu aka shirya debate aka kira shi da shi da imamu da kisai a gaban khalifa aka yi mai tambaya a nahawu ya ba da amsa tabbace yake da gaskiya in dai kista labari ya tabbata tabbace yake da gaskiya amma sai aka yi sai aka ce a kuskure kai sai to a kira kauyawa su fi kowa yana rasu na ka tara ba kauye a waje sai a nattana mashi abin da zai faɗa da ya zo kuma kawai ya zo sai goyi bayan kisa yi ran ce shi ne da ya fito yan garin suka rako shi da zuwa bakin cikin haka ya kama hanya zai koma kurasan ya mutu a hanya shekara talatin da yanzu ga littafin shi ne ka tara farfesor wahala yake ba ba ma kwanan ya karanta alkitab ba ba wala ba ba kowane masanin na ne ya karanta maka littafin alkitab ba sunan littafin kenan kawai da ya rubuta littafin da sunan littafin alkitab bai ya kammala da irin abin da ake ce mai editing ba kawai ya rubuta shi ne alfafa sirri ya dauka ya dan yi tahririn da zai ya yi sharhi ya yi takadimi littafin da na buga da mujalladai hudu wasu mujalladai shida ana samun shi a kasuwa har a inda ma akwai to kaga wannan malamin ibnu shumayl gaskiya babban malami ne a ce malaman ka irin su isa mai ibnu urwa irin su shuhuba sulaiman ibnu mughran abin nan eh ibnu mughran su mudira sadid da sauran daga cikin ɗaliban shi kuma shi ma abin da ya baka mamaki akwai yahya ibnu ma'in eh wanda fitinanne ne wajen tantance masu hadisi kana cikin karatu da kaga ya zauna sai ka koma tsira ko ka koma ko kawai sai ka ci an tsari dan shi ne rufin asirinka bai Allah ya hore maki kama kuskure ko sai ka ci an tsari ka kar wata an tsari an tsari ba ma za a dawo ba sai rana ya ce kana nan kana tambaya ya bar garin na ga ce bai bar garin ba sai ka ci an kara kuskure sai ran da ya bar garin bai ne haka suke da Ahmad ibn Hanbal to dalibin ibn Shumayni sannan daga cikin ɗaliban shi akwai shi ta haƙo ibn rawiya shi kuma ya saka ibn rawiya malamin buhari shi ma ya tsora buhari akan wanda ba sai ibn buhari suna karatu yace haba matakan nan da za a samu wani a cikin ya yunkura ya tantance hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taimaki al'umma wannan magana ta take zuciyar buhari ya shiga harkar har ya zama abin da ya zama to shi wannan malamin malamin buhari aga duk ya ba karen mutum bane sannan shi malami ne na abdullahi ibn abdurrahman arrani sannan daga cikin abin nan din shi ɗaliban shi akwai abin nan alkasin ibn sallam da sauran to shi ne yake faɗar wannan magana ya rusu da shekara ɗari biyu da uku yake cewa innahum la yahtakiruna fi bai'ihim lallai mun fahimci suna sayan kaya su goye a sana'un na ga mutum ya shigo kasuwa yana ta sayan abinci kai za ka yi zaton kasuwar garin su zai kai a je su yake kaiwa ya boye ke lallai mun gane suna haka me ke faruwa yanzu runa suna jira wa yatarabbasuna suna dafan hauhawar farashi wa innahu la akirun la yazalu yahdisu lallai shi koya abinci baya kushewa ya hadisu wa innahu la hakirun lallai shi ne koya abinci kaga sai ya ce alhakaru abinda aka koyi almuhtakiru da alhakiru duk ma'anar su daya lallai mai sayan abinci ya koyi ko mai sayan kayan bukata ya koyi la ya zalu ya hadisu tilatahu ba zai kushe ba yana sayan kaya yana koyewa wasu kuma jatu ita kuma kasuwa ne bukugo da kaya ce hatta ya bi abin kasiri min shiddati hakari har ya saya bil kasiri da farashi mai yawa wanda a ƙarshe ba zai ci riba ba min shiddati hakari saboda tsananin muguntar sayan kaya ya koyi ainihin shiddatin ki ba ta yi wata rafusi saboda tsananin sayan kaya ya koyi a ƙarshe sai ya saya da farashin da ba zai ci riba ba. Kala ya ce wasu kuma da mata aiman arijalan wa duniya. Kasuwa kullum cike take da masu sayarwa da masu kawowa. Kenan abin da wannan magana ta ce ke nufi shine sai da ka mallaki kuɗi kar ka je wa kasuwa. Yayin da dai za a samu bari mu jirgiye muna koyewa. In dai za ka saya kuma kasuwa za ta zo da shi. don ba ka an kara ba sai idan ka rike tun kana sayan wanda zaka ci riba a karshe sai ka fara sayan wanda faduwa za ka yi sai to kaga ba bukata ke yace wa kad ja'at ahadithu kathiratu hadisai masu yawa sun zo an littikar game da maganar sayan kayan amfani a boye min a daga cikin waɗannan hadisai akwai an ma'amar ibn abdullah daga ma'amar dan abdullah Muhammad ɗan Abdullah malamai sun yi sabani shekara da kwashi. Wasu sun ce shekara a ta arba'in ya rasu bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wasu malamai suka ce shekara ta sittin ya rasu. Sabanin ya yi yawa kwarai da gaske. Ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan. Manzon Allah yana cewa la yahtakim babu mai sayan kayan amfani ya boye illa khafi'un sai mai gangancin saba ma Allah khafi'u anan ba shi bane mukhti'u al mukhti'u shine ne kuskure amma al khafi'u da yin aiki da gangan haka abincin aljanna ai ai sai mai saban Allah da gangan zai wa ma man wuce kitabu hulli shimali fa yaqulu ya laita li da kuce kitabiya ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القافية ما أغنى عني ماليا قلت عني سلطانيا خذوه فغلوه مبتئين وصلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غفل وعن شارحل لا يأكله إلا الخافضون بابا cikin wannan abincin kaya sai masu saba ma ana da gangan a duniya amma idan mai kuskure ne sai a ce maki mukhtiku mai aikata abu da kuskure in asiri ne sai a ce khata'a ko khati'a yayi gangancin saban Allah amma a khata'a ya saba wa Allah da kuskure kisa ta ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhata'ana ko muka yi kuskure kamar in ka ɗauki ayar suratul ahzab ya haɗa duka ma'anonin guda biyu tuduruhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa alaykum junahun sai ce ne shi ma aqata'atum aqata'a kuskure ne shi ma aqata'atum walakin ma ta'ammadat nan kuskure nan babbanci to annabi yake cewa babu wanda zai sai amfani ya koyi wai sai yayi tsada ya fito da shi dan ya ci kazamar riba illa khafi sai mai gangancin aukakan shiga halaka wanda sai sai ya samu rabar lahira ita ce wannan ma'anar wannan hadisi aka rage muslim al-imam muslim ya fitar da shi mun sha bayani ya rasu tana shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya wa inda abdurrazzaq a wajen abdurrazzaq shi musannifihi a cikin littafin shi na al-musannaf ya rasu tana shekara ɗari biyu da sha ɗaya an ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib wanda yake ce mai sayyid al-mutakassimina shugaban magabata na kwarai yana da tarihi mai ban sha'awa kwarai ya rasu hijira da shekara ta sayin da hudu annabu kana ya ce laura aitu ma'amar ibn abdullahi da adawi da a ce zan ga ma'amar dan abdullahi da adawi inda ya nuna ma'amar ya rasu kamar shekara ko tasa'in da ɗaya ko tamanin haka da wani abu yana ɗan gaban shi kaɗan wa huwa ya ku da zan ga ma'amar dan abdullahi da adawi wa huwa ya kulu in ji shi kuma yana cewa muke ma muka kula wanda muke magana ya rufe jan shekara arba'in ko sittin kenan da zan ji shi yana cewa la ya ta kiru illa qasimun kai ba mai sayan abinci ya koye sai mai gangancin sabon Allah kana mun rubuce yace ni da zan hadu da shi yana karanta wannan hadisin fa kuntu lahu ni kuma da na ce miki fa innaka tahtakiru zaina to ai kai ma kana ce mai kaburi imamar na siyan mai kenan imamar yana da fahimtar kayan abinci ne a sahara wasu kuma da yanzu da ba shi ne dalili ba shi ma'amar hikimar da yake yi shi ne idan kaka ta yi mutane suka fito da mai sosai idan ba da ya sayi za su da wani yanayi sai fito da kuɗi ya ta sayi da nafi ya kare sai dawo da nafi kasuwa farashin ba zai hukun hawa ba kuma shi zai samu yan riba amma ba manufarki sai muguwar tsada ba suna gama sayar da nasu da kaka sai ya fito da shi za mu zo nan gaba akwai sharadi da malamai suka sa in kana so ka sai kayan ka koyi ya halarta ba yanzu wannan abubuwan ana faɗar abin da ba sa halarta ba ne daga cikin ka'idojin in ka sai masara yanzu ka adana ka ta wuce kwana arba'in ka fito da ita ka sayar duk wanda ka sa a fito kwana arba'in ka fito da ita ka sayar ba laifi in ka sayar bayan sati ɗaya ka sake tsaye kamar da ita su bayan kwana arba'in ka sake fitowa da ita daga nan ka sake tsaye daga nan har ka mutu iya halatta duk kwana arba'in ka a gyara su wani zai ce ba riba kuma za a iya amfana za a iya amfana kwana arba'in za a samu riba ita ɗan rena yace yace ai ni ko da sai na ce miki fa innaka ta takiru zaita ai kana siyan mai ka adana ka boye qala astaghfirullah alim ai ai na ne ni tsarin Allah da na ne mi gafara Allah daga haka wannan suna cewa shi ma'amal ya zo ya tuba hatta daga wannan da malamai suka fahimci da kyakkyawar manufa kuma dan jin tsoron irin maganar da wayannan shirgurul musayyib za su faɗa yace qala al-imam at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya ce rahimahullah Allah ya masa rahama mun fada cewa tsakanin shi da Imam Malik shekara 100 ya da sai da shekara 279 yace wa fil badi an Umar a cikin wannan babi na cewa haramun ne a sai kaya a boye akwai hadisin Umar dan Khattabi wanda aka yi wa kisan gilla hijira na da shekara 24 wa Ali akwai Ali dan Abi Talib wanda aka yi wa kisan gilla hijira na da shekara arba'in wa Abi Umama da Abu Umama al-Bahili wanda ya rasu hijira shekara ko dai tamanin da ɗaya ko kuma tamanin da shida wa Ibn Umar da Abdullahi dan Umar da ya rasu an shi ma kashe shi aka yi amma da irin guban nan ta kisan mun muke tun a wancan lokaci suna da guba ta wata shida ko ta shekara ko ta shekara har ta shekara biyar kawai da aka sha shayi tun a wancan lokaci suna da suna da buta yanzu ba su kama na wuta ba butar tulutu take da shi a cikinta in aka zo ɗaya sai a sa zama lafiyayyen zuma farar saka ɗaya kuma sai a sa zuma farar saka ma da guba kuma baki ɗaya kake da shi amma a cikin ta tulu in ka toshe ramin farko to tulu ɗaya zai ba da ruwa suna kai za ka zuba ma kanka sai ka toshe la- ramin baya sai ka ɗaga sai ka zuba a kotunka in ka zo za ka zuba ma ɗayan da kake so ka kashe sai ka tashi a rami na farko sai ka dawo rami na biyu sai ka toshe to daga nan ra- tulun da ke da zuba mai zuma mai guba ita za ta fito sai wata ya tsiyaya maka sai mu sha tafi da ya ga dai na mugunta da wani ya ce kai dole ba Allah ya wuta ba don wasu ba su shiga ba more ba daga nan kawai in na shekara ɗaya ne zuwa baɗi mutum zai rasu zuwa shekara na watan na shigowa mutum zai wuce akwai ta shekara shekara biyar ga shi nan dan adam ya iya rubuta in ce shi ma ibn umar san take ta kai wa hadithu ma'amar da kuma hadisin shi ma'amar حديث حسن صحيح ولا حديث ne hasan kuma صحيح والعمل على هذا عند أحد العلم kuma wannan haramcin sayan kaya a boye shine abin da ma'abuta ilimi suke a kai kare umtikarar sa'adi sun karhanta sayan abinci a boye shi ma malamin shi saba na suke wai haramun ne ko makaruni a sanin suke makaruni ne suna cewa karhanci ne da ma'ana ta haram a wakar ra'ayi ne kuma فيما وكر إليكم الكفر والنصوص والعصيان ورخص بعضهم في الابتكار في غير التعالي wasu malaman kuma suke ga ba abu laifi ka iya siyan wani kayan da ba na abinci ba ka boye ba laifi in dai kaya ba na abinci ba ne ba laifi shi wannan babu wata damuwa sai kayan gini ka boye sai tsada ta fito ne amma dai waccan lissafin da muka yi na fasawar da salimin malin ke a kai da yan zakariya da shi abu yusuf daga hanafiya da alimamu sana'ani da alimamu shaukani gaskiya ta yi wa kana budul mubarak abdullahi ta mubarak ya ce yana da tarihi mai ban sha'awa wani abu na shi na takasansan an ce ya je raki ya fito ya yi ban kwana da al'umma zai dawo garin sa nan wajen Madina kawai sai ya ga wani mutum da alƙalami sai dan ara alƙalami sai dan yi wani rubutu sai ya manta bai layar ba bai kamo hanya sai da ya kwanaki a hanya ya zo garin su ya shigo kwanar gidansu ana koyoyo yara sun taso daga hannu haka sai ya ga alƙalamin mutum sai ya ba yaran jaka ya ce su faɗa wa mamansu ya tafi mai da amana ya yi kwana ya je mai da alƙalami mun ka yanzu saboda kwarya ya kamata biyu ya kace da marfin in ya gaba marfin ya dawo maka da kiga gudan ga marfin ka tana saboda wani zai ce biro kawai biro kawai ai ba matsala ai ya sai wani to kai ya baka siya ba aka ce abu to ibnu al-mubarak yake cewa la ba ta bil ihtikari fil qutuni yace babu ne ji da ya wuce ga kawai kuma wannan gaskiya ne kwanaji suka sai auduga cikin sun so din ka da auduga da wajen tigawa ka tsina tabbata zamfara ke duk za ka samu lokacin da arata ba da ke kai haka saboda ba na ji akwai yanayin da zai juya kuma mutane su ki ta'azzara idan aka rasa yadin auduga ba ana na roba ba wani lokacin ba ya fi zafi irin kaki-kakin sojan nan da kaurin nan ya dukan nan masu shegen kauri ya gane ba wani zaman robobi ne kaɗe tana ta idan ke kaunkewa galiban ma ba sa kodewa in ko kusa wani ga zanna to ba zai daɗe ba ware kuma salam za a yi siyan barkoni inda shi kaman ba abinci ba ne ko in an ɗauki fatawar salmamu shafi'i da suka ce abinci ne kawai aka hana amma a fahimtar su aliman malik har barkono bai halatta ba har barkono bai halatta ba ai sinadari ne ku bahaushe kashi kashi kashi kusan sittin na bahaushe ba zai iya cin abinci ba sai da barkono fiye da rabin bahaushe ya riga ya saba ta ga zama dangin sinadarai da kada ta ya boye mutum kada ya siya sai dai yanda ya siya kwana arba'in ya fito da shi kwana arba'in a zuwa shan da wasistiyani ayyuba sistiyani ke nan shan da dan mubarak ya rufe yana da shekara ɗari da tamanin da ɗaya ayyuba a tafiyani shi kuma ya rasu hijira shekara ɗari da talatin da ɗaya tsakanin shekara hamsin wani hau zalika da makamancin haka kada da imamun nawawi alimamun nawawi ya ce ya rasu hijira shekara ɗari biyar da a ɗari shida da saba'in da shida alimamun nawawi yake cewa hadal hadisu sharihun fi tahrimil ittikal wannan hadisi nafsi ne karara mai nuni da haramcin sayan kaya koyi kana ashabuna yan mazhabar mu ta shafi'iyya sun ce al-intikaru da muharramu sayan kaya a koyan da aka haramta huwa al-intikaru fil aqwati khassatan shine sayan kayan da suka shafi abinci kawai shine bayanin da muka wani fahimtar farko sai shafi'iyya sun ce duk kayan da bai da alaƙa da abinci ya halatta ka tsaya ka koyi. Amma duk kayan da ke da alaƙa da abinci haramun ne ka tsaya ka koyi. Yanzu ka kake da ba za ka ɗauki kanta abincin ba ka koyi. Ba za ka haɗe taki ba da na gargajiya da na basuri. Ba za ka ajiye maganin feshi ba. Ba za ka sai iri ka ɓoye ba. ba za su yi kabi ba za su yi masara ba za su yi kara duk ba za ka saya ba ko da alayyo ka bari sai lokacin ya yi a ci dole shi baje baje a kasuwa a saya a yarwar kuma da dakar da mutum ya sai yayi ya sai taki ya aka yi mai aiki da sauki galiban a ɗabi'a ta ɗan adam bai cin mugun buri shi ma ya san haka ya sayo ko in ya sayar da arha shi ma haka ya sayo ba damuwa amma ya sai taki ya sai iri da kyar ya zo ya jinta mu kowace mutum da ya tashi wajen dubu arba'in arba'in fata ki ya fatar ki ya nunka wasu ma a nufin kenan sai zuwa al'umma ta wahala wannan fahimtar ce ta limamu annawawi saboda ita ce fahimtar ta shafi'iyya wa huwa ne shari'a sa'ama fi wakatin da gala'i da tijarati shine ya sai abinci a lokacin tsadar shi na suna nufin fi wakati da gada domin lokacin tsada min tijarati domin ya yi kasuwanci wala ya bi daga nan ba zai sayar ba tilhala a wannan lokacin bal yadda khairu ya gudu wa samun sai ci gaba da adana shi har sai kudin shi da farashin shi ya hau wa amma idan ja'a min qaryati amma idan ya zo daga alqaryati aw ishtarahu fi waqti ar-rukhsi ko ya saya a lokacin da abincin ke ɗan karan arha wadda karau ya adana shi a wibita ko ya saye shi fi wakatil galaki a lokacin tsadar amma da hajatihi ila akali saboda yana da bukatar ya ci a wibita ahu ya bi ahu fi wakati ko kuma abincin na tsada amma ya saya ya saya da tsadar amma ya kira nan take nan alwamu nawawi yana lissafo nau'ukan da ba itikari bane yace falai da itikari wala tahrima fi wannan ba itikar bane kuma babu komai a tattare da shi to me yake nufi ba ma idan ja'a min qaryati idan mutum ya zo daga gari wani wata alƙaryar a wishtarahu fi waqtin waqt shine matakin farko idan abinci ya ragas a kasuwa manoma na wai wa zai tsaya da arha ba dai shi ka fito da marko don kudin ka kai ta tsaye tare da tsaye da farko ne sai ke na dan abincin na muguwa arha ko yana arha amma idan abincin na tsada a kasuwa to haramun ne ka tsaya saboda idan sayan ka zai gara mai tsada yanzu idan idan farashin abinci ya hau abin da ya kamata a yi ne duk wanda ba shi zai yi ba kai ya saya zai sauka duk wanda koyewa zai yi kai ya saya in kamfani ne kada su sai aikin wata shida nan gaba sati sati za su rika siye in ka je kasuwa iya na gobe da jibi za su sayar da wata kasuwar na gobe da jibi ita wata kasuwar sai wata satin wannan zai taimaka farashi ya sauka to da ka idan abinci na arha yayi ragal to babu laifi ka fito da kuɗin ka saya a lokacin ma akwai taimakekeniya ga yan kasuwa su manoma kai ko za su ji daɗi an samu an saya ya ce wadda kada ku a rubuta a rufi wakati daga ko kuma abincin na muguwar tsada kaga an haramta a tsaya amma kai sai ka siya saboda abincin iyalanka ba da yi ko da sayan ka zai kara mai tsada sai ka tsaya kai da zai yau buta da sarki yi a gidana ai zai kara maki tsada to in baka siya ba kuma me za su ci iyalan ka je ka siya a haka ba matsala a wuri ta ko kuma abincin na dan karan tsada da ka je kasuwa sai ka tsaya kamar yanzu misali sai ka tafi wata kasuwa sai ka sai waken soya dubu dubu biyu amma da ka saye shi a nan yau ko jiya ko yaushe da ka tafi da shi jibi sai ka sayar ba da yi sai ba koyewa sai ba dan da mai kawai yanki kai irin wannan ba laifi ba yi ba yi shikari ba ne ya sa ce fa laisa din shikari wala ta halimafi amma gairul akawat amma kayan da ba na abinci ba fala ya harumu lintikaru fihi bi kulli hali ta kowace irin fuska babu intikari yace wannan duka muna ta masu fahimtar shafi'iyya kenan hada tafsirun ma zahabina to wannan fa ita ce shine bayani filla filla na abin da mazhabin mutum shafi'iyya take a kai kan ulama malamai sun ce wal hikmatu fi ta'rim al-intikari daga cikin hikimar da ta sa aka haramta sayan abinci ko kaya amfani a koyi dafu darari an amatin nasi tun kuɗa cutuwa daga mafi yawan al'umma kan ce amma su ne mafi yawan mutane gane garin mutane talakawa hannu baka hannu ƙwarya in ka samu gonar su san me take yi hakkin wa'annan mutane ke fara kallowa hakkin talakawa an tambayi wani shugaban kasa a nan afirka ne suka ce tun da ka hau me kake alfahari yake ke babban abin da yake faranta mace rai wanda ya kawo sauyinta a ƙasar shine irin abincin da yake ci shine irin abincin da talakawa ke ci to wannan shine babban abin alfaharin ta akan kujerar kuma ya cimma da ba haka bane idan gwamnati ana cin mai daɗi talakawa na neman garo garo yana zuwa ya canza sigan rayuwa kamar wani matashi yanzu a Senegal ka iya zuwa ku duba tarihi matashin na kokari ɗan shekara arba'in da wani abu ya karɓa mulki sun yaƙi yaran nan suka kunta mai gidan shi mai gidan na gidan yari da ya wasiya yake ku zaɓi yara abin da zai baka mamaki yaron ɗan gidan talakawa ne shekaru ashirin da biyar da suka wuce baban shi yake rakawa gona suna noman gyaɗa a kwakwalo a zo a sayar suna samu na garin ba a da ta talatin ba shine shugaban kasa yanzu sai ka ce lalle za a ji daɗi duk farashin wani abu ya san ya zai samu kaya ɗari uku ne da wani ɗari ɗari za a siyar kasan na nan ta fara ɗaukar kaifi kwarai da gaske ta ga irin wannan matasan ake su irin waɗannan matasan ya kuma da rogon da suka sha ba su gaba amma ka san wasu matasan kuma ta suke yi a yana shiga san da'ira zai ka ji wani mawaki wayan zai ku daina bi ko kuma yana da na kan gare shi eh a shi ban da manomi mutum nawa buhu miliyan ɗaya kawai koya kayan ka in ga dama wani zai ce ka fito da shi ne kai ba sai kai ba kai ka noma sai dai kawai kai amfani da damar ka in ya sada al'umma ta bukata a fito masa da shi su saya amma da dai manomi ban da shi a cikin duka wayan nan hukuntau sulki wa dai kuma salam na amma ita ba sinadari ne ko abin ta zama abinci abinci ne haka dauki haka dauki fahimtar malikiya abinda fatawar shafi'iyya za ta shiga cikin abinci irin masara a ba da nuna ba abinci ba ko? sai dai an ɗauki fahimtar malikiya to tun da an hada mai yaji ya saya ya koyi da mai kayan mota to kaga shi ma bai rufe kuri shi kenan amma aka kalli fahimtar shafi'iyya ya to zai iya ce ita al'umma wani gida yanzu zai iya shekara guda bai ta abin ya rufe ba ba kwa ba ke cin tuwanta ba ko yana da ƙarfi abin da rozo kuma ayan so da aka yaka kanci fahimtar sa imamun nawawi da mazhabar su ta shafi'iyya kamar yadda ya wannan bayanin ita ba ta cin al'akawat sinadari ne su da aka ajiya amma a shafi a malikiya suka ce kama ajma da ulama kamar yadda malamai gaba ɗaya suka haɗu ala annahu law kana inda insanin ta'amun da a ce mutum na da abinci wasarran nasu ilayhi mutane suka matsu suka shiga kunci suna buƙatar wannan abincin walam yajidu ghayrahu kuma ba su samu inda za su saya ba sai a wajen shi usbira ala bai'i daf'at lidarari 'ala an-nas ya halatta a tilasta maki ya sayar amma shi ma malamai suka ce roƙon shi da a fara yi gwamnati sai ta roƙe shi kaga halin da al'umma ke tana da abinci ka sayar in yaki a dan daure shi a dan mai bulala in yaki gwamnati kawai ta fasa sosin ta fitar da shi ta sayar da farashin da ba za a naka tashi ba shi kuma za a kalli farashi yana siyar a tattara kuɗin a zuba musu a kawai zuwa kai na gida gwamnati na da wannan fawa amma ba a yadda talakawa su fasa so su ba ba talakawa ba su yi suke ba in suka fasa so sata suke yi ba aikin talaka shi gaba ɗaya aikin gwamnati ne wa amma ma su kira kirki ta da al-sa'id ibn al-musayyib amma abin da aka ambata a wannan littafi a can baya daga sai samu game da sai samu sanyi wanda ya rufe da shekara ta sai da hudu da ma'amar ibn abdullah rawi hadisi wanda ya ruwaito hadisin annahu ma kana ya fikira ne sun kasance suna sayan kaya su adana har shi ma ibn al-musayyib wasu malamai sun ce da ya kalli abin da ma'amar yake yi ya ce da na gan shi da na tambaye shi ne ya sa yake yi daga baya ya samu dalilin da ya sa yake yi ba na cutarwa ba ne na taimakon al'umma ne kaka ta yi wancan ya yi buhu kaza wancan na da aurarwa wancan na da karishe wani gini wannan ya kwaso buhu goma ya kawo kasuwa an zo wannan satin ba wanda ya saya wani satin ba wanda ya saya kaje shi ne wani zai daina sai kuma kana da kuɗi ka fito da shi ka sai kai taimako kai yasa nawo ya ce ba ka a sai ka taimaka ne saboda ka saya ne lokacin arhar banzan kayan ko da sun ninninka babu ne ta san idan dai babu cutarwa ka sai kaya naira ɗari ka sayar dubu biyar ribar ta yi ninki da biyar kenan ninkin ba ninki ba ne amma dai kai kada ka yi haka da wata dabara ta su ko don ka cutar da mutane yake cewa annahu ma kana ya kira ni fa kana kuna filmar sai ibn abdul barri wa akharuna da wasu suka ce inda ma kana ya kira da zaita ai suna sayan mai ne su koyi suna adana mai ne kawai wa amala al hadisa ala tikari da kuti inda al hadati ilayhi wargala suka fahimta hadisin yana haramta sayan abinci ne a koyi dan da wani abinci kuma lokacin da ake da bukatar shi da kuma lokacin tsadar farashi amma idan yana arha ko kuma mutane ba su da buƙatar ki ko da yana tsada za ka iya siye ka boye kuma dai ga daga ma idan mutane ba su da buƙatar kaya a aiki waka za a mana hujjati akan ma hujjati iya fahimci wannan magana wa abu hanifa imam hujjati ya fi zan shekara ɗari biyu da hudu da abu hanifa da ya rasu zan shekara ɗari da hamsin daidai shi ne aka ce rabda abu hanifa ya rasu rana aka ta da imam hujjati to da ka gaba labarin haɗuwar kenan wa nuna da wasu ma malaman wa huwa sahihu wannan maganar kuma ita ce magana mafi inganci al-imam nawawi ya kawo wannan doguwar maganar a cikin sharhin da yawa sahihu muslim a mujalladin shi na sha ɗaya sabi dari kusa sabi arba'in da hudu arba'in da uku karkashin matsalar intikari a cikin a cikin kitabul buyu ko karkashin wancan hadisi na abdullahi na ma'amar ibn abdullahi yana da saboda yanayin lokaci sai dai mu da na kirka da magana ya nuna kudama a makadi Allah kai mu sati mai zuwa za mu ji sharuɗan da in ba a kiyaye su ba to itikari ya zama haram kuma an kiyaye ya iya kauce masu to ba ne ji zai iya sayan kaya ya adana don amfanin gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Eh, a ya shiga cikin itikar ya shiga cikin intikar ai da ce mace musulunci ya hana ga kai ma yana ga da za ka duba bible ma an hana dan bible na akwai karatuttuka akwai ka'idojin fitu ba sa bi ne